أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin nazamu muqaddimat ibn rushd wanda a yau shine halkan mu ta goma sha shida kuma za mu tashi a cikin farkon babin da yake magana akan sallar juma'a wanda malam yake cewa babu salatil jumu'ati babi kinan na sallar juma'a wanda zai magana a takaice gare shi wanda yan bambanci ba halkamuwa da ta gabata a cikin baitin shi na ƙarshe ya faɗa cewa a ko talaba minna ba'du ahadil ilmi jam'a shuruɗin wa furudin fi rajaz takhtassu bil jumu'ati bila awaz ya ce watan sashin ma'abuta ilimi sun nema gare shi da ya ɗan tara farillai a takaice amma wato shine sharuɗa da kuma farillai a takaice waɗanda sun ka shafi juma'a shine ce bila awaz amma ba tare da tsanantawa ba ma'ana ba tare da an yi dogon bayani ba to shine yanzu ya fara yake cewa fa qultu fi jawabina iyyahu shuruduha ashrun wa ra'aka Allah yace to fa qultu sai na ce fi jawabina a cikin jawabin mu iyahu ga shi wanda ya nemi cewa in rubuta wannan bayani abin da shafi juma'a din shine fakultu sai nace fi jawabina a cikin jawabin mu wato bada amsa kenan iyahu gare shi cewa shuruduha sharuɗan ita juma'a din nan ashrun goma ne ra'aka Allahu Allah madaukin sarki ya kiyaye ka to shine zai zana din ya ajiya wanda kamar yadda muka sha karantawa dai shi ma abin da ya shafi sallar juma'a din nan mun yi karatun shi da faɗi a cikin littafin ishmawi har zuwa littafin iziya kuma dai da sauran karanci karanci saboda haka shi bayani akan sallar juma'a ne kamar yadda ya kawo shi ne shi ma a takaice da mu ma za mu takaice shi ne kamar yadda na faɗa ba na son karatukan su ta yin tsawo halakatun din suna yin yawa da yawa shi yasa shi ma za mu takaita bayanin daidai gwargwaron yadda shi ma ya kawo shi a takaice din amma dai wanda ka neman ƙarin bayanin iya bi wancan karatu na ishmawi din insha Allah zai samu ƙarin bayanin da wanda da kuma wanda shafi na iziya din da muka yi to wannan sharuɗa da ma mun sani kala biyu ne akwai sharuɗa waɗanda suke na wajabci ga shi mai sallar juma'a din kenan akwai kuma sharuɗa waɗanda suke ita juma'a ce ta keɓanta da suwa to za mu ga ya fi bai da ƙarfi akan sharuɗan waɗanda ita juma'a din ta keɓanta da suwa amma dai mun yi sharuɗan waɗanda shi na wajabci ga shi ainihin mai yin sallar juma'a din kenan wanda mun karanta daga cikin su waɗannan sharuɗa a wato shine wanda ake bukata gare shi mutum ya zama musulmi ne ya zama kuma sannan mai hankali ya zama kuma baligi sannan ya zama yana kusa ga watan masallaci da karanci mil uku haka da bakin mil uku abinda ya kasa kenan sannan kuma ya zama namiji ba mace ba wanda don mun yi su wato ya zama namiji ya zama kuma ɗa ba bawa ba ya zama mazauni ba matahi ba uku kenan ko ya zama kuma musulmi ya zama mai hankali ya zama baligi a sannan da kuma kusanci ga shi masallacin na juma'a din da bakin mil uku abin da ya kasa to wannan su ne sharuɗa na wajibi wanda in mutum ya cika waɗanga sharuɗa to ya zama wajibi gare shi ya zo sallar juma'a in ɗa ne shi ba bawa ba wajibi ne ya zo sallar juma'a in namiji ne ba mace ba ce wajibi ne ya zo sallar juma'a in mazaunan gida ne ba matafi bane wajibi ne ya zo sallar juma'a musulmi haka mai hankali shi ma ba mahaukaci ba wajibi ne ya zo sallar juma'a baligi wanda ba karamin yaro ba shi ma wajibi ne ya zo sallar juma'a wanda shi ma tafiya tsakanin shi da masallacin juma'a ba ta wuce mil uku ba shi ma wajibi ne ya zo wurin wannan sallar juma'a din saboda haka waɗannan ne su ne sharuɗa din na wajabci din to amma za mu ga ya zana mana shi sharuɗan waɗanda suka shafi don haka duk waɗanda da zana ɗin duk wani duk kishiyar su ka gani zuwan juma'a bai zama wajibi gare ba ko ka ga mace mata su ba wajibi ne su sallar juma'a ba sai dai yan tsofaffi ne in sun kazu to ba komi amma dai su mata su tsaya gida su yi sallar su ta azhar kenan wannan shine abin da su za su yi haka nan mahaukaci shi ma mudubaki mahaukaci wanda hankali bai bijiro mai dinnan ko ka sa akwai mahaukacin da wani lokaci hankali na dan iya dawowa gare shi ya dawo cikin hankalin shi wani lokaci kuma sai ya zama rashin hankali sai ya dan bugo mashi to matukar da yasar da yake cikin hankalin nan ne to shi ma sai ya zo amma wanda an mudubaki wanda yake mahaukacin da kwata kwata hankalin bai dan dawowa gare shi to wannan ba wajibi ne gare shi ba ko irin mutumin da farfadiya ko tabbuga bai falka ba har lokacin juma'a wuce kaga shi ma wannan shikenan uzuri ne haka nan da lafiya ita ma tana cikin sharuɗa din mun kan za su a wancan lokacin mutum ya zama yana lafiyayye ba da rashin lafiyar da za ta hana shi zuwa din to wannan shine haka nan yara su ma wata wajaba gare su ba sai dai ana son a rika koya musu zuwa din don su saba din don su koya to waɗannan dai watan a su ne wanda ita kuma sallar da kanta ita ma juma'a din zamu ji abubuwan take nema ko kamar liman ko da masallacin juma'a da su kansu jama'a din sannan da kuma wuri zama wanda yake na dindindin ne ya zama gari ne wanda jama'a suke zaune na dindindin ba ainihin watan a tahowa ne sun kai ba watan za su yi in sa tuka hakan ko in watanni su yi gaba ba a ya zama gari na dindindin wannan yana kaga sharuɗa ne waɗanda ita juma'a ce ta keɓanta da su da kanta ko ta samu liman ta samu masallaci na juma'a ta samu jama'a kuma sannan kuma ta samu watan wurin zama na dindindin to waɗannan su ne wanda za mu ji su sunan ne daga ciki zai ambata din shi ma din to shine yake cewa to awwalu halin misru na'am au qarya za to qararin misru misra tun atu yace awwalu ha na farkon ta daga cikin waɗannan sharuɗa inda juma'a din take zama wajibi shine awwalu na farkon ta al misru birni wato a samu gari wanda yake babban birni shine birni din ma'ana ya zama gari wanda yake waye kenan ko al misru kenan birni ya ce na'am haka ne au ƙaryatun ko ma alƙarya ma'ana garin da bai zama babban birni ba amma dai alƙarya ce waɗanda jama'a ne wurin suna in harkokin su a nan wajen wanda suna tare a wannan wuri kuma ce za ta ƙararin ta zama ma'abuciyar tabbata ita wannan garin wato shine ya zama shi garin nan yana da jama'a daidai gwargwado a ciki ne waɗanda su waɗannan jama'a ɗin suna ɗaukar kansu wajen ma'amalolinsu na kasuwanci sauransu yau da kullum misali daidai gwargwado misali hakan nan ya zama dai suna da yawan za su iya kare kansu ga wani abu wanda zai taso musu ko wani abu mai kama da haka to shine alƙarya kenan to shine yake nufin au au qaryatun ko kuma alƙarya ko birni ko alƙarya duk dai juma'a ta wajaba gare su yace ita alƙarya nan za ta qararin ma'abuciyar tabbata wato wanda yake gari ne na dindindin ba wai an dan gina ne an zauna ne nan dan nan wata kaza za a tashi a bagarin ba a'a wanda ya zauna irin wannan wurin ba za su gina masallacin juma'a wannan wuri ba sannan sai ya ce kuma ta zamo ita wannan alƙarya ɗin nan ya ce tunatu ana sifanta ta mislu misir shine mislu misira misalin watan birni wato sai ya zama gari ne wanda yake na daidai gwargwaro ya wayewa ta wanda ba dai babban birni bane amma dai suna ta da harkokin su daidai gwargwaro haka to shine ya zama tunatu ana sifanta ta mislu misir misalin watan birni din kuma shi wannan alƙarya ɗin nan ko garin nan ya zamo jami'atan lil arba'ina baita auduna haka zan nabiyu afta ya ce ya zamo jami'atan garin nan ya zama mai taruwa ne lil arba'i na baitan ga gida arba'in ya zama watan ya kai gida arba'in da bakin gida arba'in zuwa sama to shine ka sifanta maka alƙarya ɗin ya zamo da bakin gida arba'in zuwa sama auduna ha ko ƙasa ga gida arba'in kaɗan ya ce to ka zan nabiyu afta haka annabi sallama ya bada fatawa ɗin ya zama an kai gida arba'in ɗin ko ƙasa ga haka nan ɗin da kaɗan amma to wannan kaga garin ne yake sifantawa din ko tun da ya faɗi cewa tunatu mislu misr to shi yasa sifar ce ne yake gaya maka din cewa jami'atan lil arba'ina baita aw duna haka zan nabiyyu afta to sannan yace wa qila 50 min ar-rijali ahraru baliguna khuz maqali yace wa qila an ce kuma 50 min ar-rijali watan mutun 50 daga cikin maza sun isa su zo su tsaye da sallar juma'a ahraru waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba baliguna kuma su zama balagaggu ba yara ba khudh maqali yace karki zance na kaga in ka kula da niya duk yana cakuda mana tsakanin sharuɗa na wajen shi wanda sun ka kebanci shi mai sallar juma'a din da kuma sharuɗan da sun ka kebanci ita juma'ar da kanta ko tunda kaga ya fara mana da gari ko zamo gari matabbaci kaga wannan wani sharuɗi wanda shi fuskanci ita juma'ar da kanta kuma sannan kaga gashi yanzu yana gaya mana kuma watan a samu maza mutum hamsin kuma balegai ko ai kaga ya fara sifanta mana su kuma waɗanda sharuɗa daga ciki na su waɗanda juma'a za su yi juma'a kenan to shine yake nuna hamsin duk da yake mun sani a malikiya ba a kayyade cewa sai mutum kaza ba sai dai a ce dai bakin to mutum kaza suna iya yiwa ya zama za su iya yin juma'a din ko har ma ana cewa in in za a zo a fara sallah din to in dai za a samu mutum goma sha biyu waɗanda za su wanzu har a ƙare wannan sallah din to ta wajaba gare su wanda ana ganin cewa ko da za a fara sallah din nan kila wani abu zai iya faruwa ko na tsoro ko na wani abu wanda jama'a za su gudu to in dai ana iya raga mutum goma sha biyu tare da liman din waɗanda zai jagoranta musu wannan sallah to shikenan sallar juma'a ta yi an fahimta to shine na yaka magana shi kuma sai ba da yace to kamar mutum 50 yace kila an ce 50 min rijali mutane guda 50 ahraru yaya baliguna balagagu to suna iya yin juma'a din yace khuz maqali kar kizance na fa kullu za shartun kazal qadi wasaf wa jami'un la budda minhu zu saqaf yace fa kullu za dukkan wannan da kaji na ambata maka shartun sharadi ne fa kazal qadi haka nan alqadi abul walid wasaf ya sifanta haka ya sifanta da cewa din sannan yace abu na gaba kuma daga cikin sharuɗin nan yace wa jami'un da masallacin juma'a wanda yake jami'i ma'anu mai tare jama'a da yawa kenan ya zama an gina masallaci da makocin don ɗaya sallar juma'ar an ka gina shi eh saboda haka kar a gina masallaci na khamsu salawatu khamsu salawati wai kawai shikenan sai a zo a a rika yin juma'a ciki ne in dai ba an kai ƙarshe ne za a mai da shi matsayin na juma'a duk garin ba amma dai haka kawai shikenan wai kuna ga masallacin ku na salloli guda biyar shikenan sai dai ku zo ku haɗu ku yi sallar juma'a ciki ne to bai yi ba a gina shi da makocin tun farko don ɗaya juma'ar an ka gina shi shine wa jami'un sannan ya zama masallaci na juma'a shine wa jami'un da masallaci na juma'a ya ce labudda kowa ba makawa fa minhu daga shi wanga masallacin zu saqaf ya zama ma'abucin saqaf ruhi ne wato ya zama masallaci ne wanda an ka gina kuma an rufe saman shi kada ya zama kawai dai an dan katanga hakan ga misali ba rufe ba ko kuma an jin ruwa tsuna a'a ba yadda ba sai ya zama ginan ne gashi an gina an rufe an komi sannan za a yi juma'a a cikin shi din to shine yake nufin cewa labudda minhu ba makawa daga shi wannan masallaci din zu saqaf ya zama abucin rufi summa imamun ratibin zu khaladi mustawdinun ka misli ahlul baladi yace summa imamun ratibun sannan liman naɗaɗɗe ya zama ga liman an naɗa shi wanda shine tabbatacce limami wanda zai rika limanci ga ita wannan sallah ta juma'a din kuma ya zama ko yana da sharuɗin da muka ambata can bayan nan ko wannan limanci din to shine liman ratib wanda yake naɗaɗɗe zu khaladi ma'abucin dawwama ga gari wato ya zama mazaunin gari ne ba irin wani bako ne wanda ya taho kawai tsaye zai wuce kuma nan gaba ko kuma a'a wanda yana iya hita ya tafiya ta yana iya watanni bayanan a'a to ba iri ne ba dole wanda yake zaune gida a gari ko wani lokaci to shi yake nadawa shine zuwa khala da ma'abucin da wama ga gari mustawdinin mazauni na dindindin ga garin ka misali ahli baladi kawai misalin sauran mutanen garin ma'ana yanda mutanen garin suke mazauna garin shi ma zama mazaunan garin ne kai zan bako ne za a nadawa kawai kuma da ya tashi ta ta wa arifin biyawmiha wa hukumiha wa karmaza min qabli hadha zikruha yace wa arifin kuma shi liman din nan ya zamo masani bi yawmi hada yinin juma'a din ya zama duk saddar juma'a za ta kama ya san ranar juma'a kai ya zan kuma wani mutum ne wanda ma ko ranar juma'a din ma bai sani ba wanda sai an faɗa masa yau juma'a a'a to ba haka yake ba shine wa arifin ya zama masani bi yawmi hada yinin ta ita juma'a din sannan wa hukumiha yace hukuncin ta ita wannan ne wa hukumiha da kuma hukuncinta ya zama ya san watan a lokacin juma'a ya san yinin juma'a ne kuma ya san hukunci hukuncin juma'a din shine wa arifin da haka yana da kyau ya zama kaga yanzu an limami na sallar juma'a a tabbatar da masani ne mai ilimi ne ya san hukunci hukuncin na sallar juma'a din shine wa arifin biyo biha masani da yinin ta wa hukumiha da kuma hukunci hukuncen ta sannan ya ce wa karma za zikiruha sai ka ce wa karma ma za zikiruha hakika ai ambaton ta ya riga ya wuce min qabli hadha gabanin wannan ai mun ambaci watan daga cikin wani abu daga cikin ita sallar juma'a din wato yana ishara can ga abubuwan da ambata a can baya ko ka san a cikin bayafin da magana akan shuruɗul imamati shuruɗul imama din nan ka san akwai baitin da ya gaya mana cewa wa fil jumu'ati muqiman hurran wa arifan bi yawmiha muqirra ko a cikin juma'a yace an sharɗanta ya zamo mazaunin gida shi limamin din kuma hurran ya zamo da sannan wa arifan bi yawmiha zama masanin yinin juma'a din muqirra wanda yake matabbaci ko a gari ba ba ma mata shi kenan yace kuma wayan wai fiha annahu imam kuma yayi ne cewa shi liman ne to yana ishara da wannan ne da kuma can cikin bayanu hukumi salatul jama'a shi ma ka san yayi magana yalzamu ahli kulli misrin wal yalzamu ahli kulli misrin wal qura wa shartuha jama'atan muqarrara wato kaga shine inda yake magana akan sallah ta haduwa a masallaci a jam'i kenan ko to kaga shine to ai kaga ita sallar juma'a kaga ita ma ita ce ma babbar haduwar wadda ake fiye da sauran salloli da ake na guda biyar da ake na rana to shine yake magana yalzamu ahla kulli misrin wal qura wa sharduha jama'atan muqarrara thumma al adhan wal imam ar ratibu wa masjidan la budda minhu wajibu to kaga shine da yake isharar cewa to wai wani abu na zance din nata ita wanda ya shafi juma'a din shi ma ai ya dan wuce a can baya to shine ma'anar din cewa wa qadama ba zikiru haqiqa ambatunta ya shude min qabli hadha gabanin wannan yace wasa'yu fi waqtin nida'i wajibu lakinnahu min ghairi uzlil lazibu yace wasa'yu tafiya watan zuwa sallar juma'a din fi waqtiha fi waqtin nida'i a lokacin kiran sallah din to wajibun wajibi ne fa da zaran aka ce an yi kiran sallah wadda liman zai fara hudu to a wannan lokacin wajibi ne duk abun da mutum ya kai ya aje shi ya tai masallacin juma'a shi na kiwon lokacin haramun ne duk wani abu da za a yi wannan lokacin haramun ne in ba magana haramun zuwa masallaci ba an fahimta to wannan shine yakan nufin wasu ayo tafiya fi lokacin da dadi a lokacin kiran sallah to wajibu wajibi ne wannan kiran sallah din wanda za a yi sadda liman zai fara hudu ba to shine yace lakin nahu sai dai shi wannan inda yake wajibi din min gaira uzurin in baya da wani uzuri lazibu mai dan fare mashi ma'ana wani uzuri wanda ya dan faro gare shi kamar irin rashin lafiya ko jinyar mara lafiya wanda ba wani wanda zai kulawa da shi ya kuma ga abin yayi nauyi to kaga wannan uzuri to shine yake nufin to inda yake zama wajibi din shine ga wanda bai da uzuri shine ma'anar lakin da wasire shi min gaira uzurin inda ba tare da wani uzuri ba lazibu wanda yake mai mai dan fare mashi yace wa man ala thalathatin am wa man ala thalathatil amyali yas'alaha qabla nida'iz zawal qabla qabla nidaz zawali yace wa man ala thalathati amyalin wa man ala duk wanda yake ala salasatil amyali bisa ga milola guda uku ma'ana nisa ne da masallacin juma'a malamai suna cewa tun in za a magana nisan shin daga bakin masallacin za a daukar au lissafin har zuwa can gari inda kake din koko dai a'a bakin karshen gari wasu sun ce bakin karshen gari wasu sun ce a'a bakin dai inda hasu mai masallacin daga nan za a dauka lissafin milolan to tsakaninka da masallacin in ya kai mil uku to wajibi ne bakin na abin da ya kasa kenan to dole ne ka zo masallacin juma'a to shine yace wa man ala thalathatil amyali wanda yake bisa ga milula guda uku zaka ga suna sawa ala thalathatin amyali amma ala thalathatil ne thalathatil amyali akwai gyara wa man ala thalathatil amyali wanda yake bisa ga milula guda uku tsakanin shi da masallaci kenan to yas'alaha yana tafiya zuwa gare ta sallar juma'a din qabla ne da qabla ne da zawali gabanin kiran sallar gushewar rana ma'ana kamin ayi kiran sallah wanda liman zai fara hudu ba kaga da ai wannan kiran da aka yi na farko din nan don a tunatar da mutane lokacin juma'a din ya matso to shine sai mutum ya yi shi to daga wannan lokacin shi wato zai taso tun da yana da nisa kaga kamin dai lokaci yayi wanda za a yi wannan kiran sallah shi kuma ya iso ya iso masallaci kenan sai ce li annaha fardun alal a'yani wajibatun ka subhi rak'atani yace li annaha domin ita sallar juma'a din nan fardun farilla ce ko alal a'yani bisa ga dole ma'ana dole ne in dai kana lahiya kana musulmi ka cika don sharuɗan da shanda mun ka ambata dai to farilla ce gari ka dole sai ka zo ta wajibatun wajiba ce kuma sannan ita asuba din nan ya raka'a ta ne raka'a biyu ce ake ta sallar nan ta juma'a raka'a biyu ce ka subhi kamar sallar asuba wato wanda ake yin sallar asuba raka'a biyu haka ake yin raka'a biyu ita ma gare ta kuma ana cewa wai akwai wani zance a malikiya din wanda yake cewa idan mutum ya yi sallar juma'a din kuma fa wajibi ne sai ya dawo ya yi sallar azhar kamar yadda ka san yin sallar asuba ba zai hana ka kai sallar ta azhar ba to haka nan wai ita ma sallar ta juma'a ba zai hana kai sallar azhar ba amma magana ce mai rauni to shine kusan yana ishara ne shi ma ga wanga bai da fara yanzu akan haka nan shine wa man ala thalathatil amyali shine da annaha fardun al ayani wajibatun raka'atan raka'a buci ka sunne kamar asuba to yana dan harara kamar wancan bayanin ci sai ce amma waqila bal mubdalatun mubdalatun min zuhurina fa za wa za qala bihi madhhabuna yace wakila amma an ci bal bari dai ita wannan sallaga ta juma'a din mubdalatun abu canzawa ce shine abu musanyawa ce min zuhurina daga azhar din mu saboda haka wai azhar din mu ce ita amal bakin azhar saboda haka in kai yi ta ba sai kai azhar din ba kaga magana ce biki nan wanda ita ce magana mai karfi kuma ita ce zaka ga ake akan ta to shi ne kaga wancan bayanin da na farko da na faɗa kaga shi ne na faɗa wanda wasu na cewa wai ai in kayi ta to ko kayi ta sai kayi azhar a'a to magana mai karfi da kayi sallar juma'a magana ta kare ita ce matsayin azhar in kuma baka samu juma'a din ba shikenan kuma sai kai sallar azhar shikenan to shine yace an ce mubdilatun wata ita abu canzawa ce shine musanya ce min zuhuri na daga azhar din mu baka in kai ta shikenan ba sai kai azhar ba sai kai azhar ba in kuma baka same ta ba kuma sai kai azhar shikenan don haka ya ce faza wannan zancen na yanzu da an ka faɗa waza da wancan kuma wanda ya ka nuna ya kama in ka yi juma'a da ai sai ka sake azhar ya ce to qala bihi mazhabuna duk mazhabin mu ta faɗe shi amma dai magana mai ƙarfi ta gaske wato shine wannan ne ta cewa in kai sallar juma'a ba magana sai sai kai azhar ba shi ba yace wa fardu hal insatu lil imami fi hali khutbatihi lit tamami yace wa farduha farillat ta har yanzu al insatu yin shiru lil imami galiman ayi shiru fi hali hudubataihi a cikin lokacin halin huduba shi littama mai har zuwa cika huduba din ma'ana lokacin da liman yake yin huduba da huduba shi ta farko da huduba shi ta budin dukkan su ya zama yin shiru a kula fa abin da ake ce ma huduba din ba wai wa'azin da wani malami yake zuwa ya gabatar ba kamin liman ya zo ba shi ake ce ma huduba ba abin da aka huduba shi liman din ya zo da kai ne sadda an kai kiran sallah to wannan huduba da zai karantawa to shine ake ce ma huduba fa kuma kamar yadda dai mun ga shakarantawa da ka'idodinta da larabci yake sun ta kunshi yabo ga Allah madaukakin sarki da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sannan da kuma wa'azi da tunatarwa ga al'umma gaba daya kuma a samu saja'i cikin ta ya zama tana ka samu wadansu hawar harfi guda wanda zaka rika karewa da shi ya karshe ko kuma gaba gaba ya zama in ka ɗebi wata gaba wata gaba wanda kana karewa da harfi kaza wata gaba shi ma ka kare da harfi kaza to wannan shine abin da yake huduba kuma ya zama ta cika duk ka'idodin da aka bukata na huduba a wajen larabawa to wannan shine to huduban nan kuma da tsaye ne ake yin ta kuma bayan kamin a yi sallar juma'a ne ake yin ta can da kamin a sai an gama sallar juma'a ne can da ake yin ta to amma daga baya sai aka mai da ita kuma sai watan a lokacin da sai aka mai da ita sai bayan watan ayin sallar sai sai kamin a yi sallar juma'a ne ake yin ta saboda dalilin da ya faru wanda mun faɗi shi a wancan karatu mu na Ishmawi saboda haka shine watan yake magana cewa yin shiru ga liman din to kai shiru a wannan lokacin gar kai dumi kakka yi wani abu duk ka tsaya tsab ka jira ka saurari liman kurum to shine ka nufin to farilla ne wannan shuruɗin ga liman isa dai hudu ba hudu ba dai ka nufi guda biyu ka san guda biyu ce hudu ba akwai hudu ba farko wadda zaka ga liman in yayi sai ya dan zauna ko wani dan zama dan takaitacci haka sannan sai ya miki kuma sai ya ci gaba to sadda ka ga wannan zaman to yayi hudu ba ta dai kenan sadda ya miki kuma yanzu ta biyu ce kenan zai ci gaba da ita to shine ka nufin waɗannan hudu ba guda biyu din to dukkan suka yi shiru gari shine وفرضها فرضت الإنسان ينشر للإمام غليما في حال خطبتيه a cikin halin hudubobin shi guda biyu littamami kuma har zuwa cika hudubobin litta har zuwa matsayin kamar ilani wannan lidin yace kuma talzamu man talzamu min man bi qurbihi wa man ba'ud wa dhuhru wajibun laha kaza nu'ad yace ita juma'a din nan talzamu talizim ce ma man bi qurbihi duk wanda yake kusa ga masallacin juma'a din nan wa man ba'ud da ma wanda ya nisanta ga masallacin wato shine ko in ce wanda yake wato talzamu yin shurudin nan ya lazimci ma man bi qurbihi wanda yake kusa ga liman din wa man ba'ud da ma wanda ya nisanta wato shine wanda yake yana nesa baya kusa kusa to ka dauka sai wanda asahun gaba ko sahu na biyu su kadai za su yin shurudin liman na yin hudu ba a'a ko kai da an nisa kai shurudin an fahimta yau wato wannan shine yace wa duhuru tsalki shine yin wanka gare ta wajibun laha don hakan ga sunna ce mai ƙarfi gare ta kaza nu'ad haka muke lissafawa wato saboda haka yin wanka sai zakata sunna ce mai ƙarfin gaske ko mun sha zan je sai zaka ji an cewa sunnatun wajiba to ana nufin sunna mai ƙarfi to shine wa dore yin wanka din nan wajibul laha sunna ce mai ƙarfi gare ta kaza nu'ad haka muke lissafa haka kaza na'ud haka haka muke lissafawa din yace wa hudubatun qawla salati wajiba wa ila adhaniha musahiba yace hudubatun yace huduba qabla salati gabanin yin sallah din wajiba wajibi ce saboda haka wajibi ce gabatar da ita wannan huduba din kamin ayi sallah wanda kamar yadda na faɗa kuma da tsaye ake yin ta kuma shi limamin da zai yi wannan huduba din shi yake son yayi limanci din in ba wani lalura kuma ta faɗo ba haka amma dai liman din da ya huduba shi yake so yayi limancin kai ya zama wani kamar huduba shi kuma shi kai limanci a ba haka ake yi ba shi yasa wani ake tambaya ta yi wai shin ita sallar juma'a hudu bata shin wayar da tsaye ake yin ta ko da zaune shikenan sai ya ce mashi a ba karanta inda Allah madaukakin yake cewa wai zar a wacce ta aula hawan in fadu ilaha wata da kuka qa'iman ba baka ji abin da Allah ya ce wata da kuka qa'iman bai ce tsaye bai ce ba saboda haka sai ya ce ai da tsaye ne ake yin ta to wannan shine yake magana hudu ba din qabla salati gabanin sallah wajiba wajiba ce ai wannan hudu ba din ayi ta yace wahaya ita wannan hudu ba din musahiba abur abukanta ce ila azaniha ga kiran sallarta ma'ana ya zama ana gama kiran sallah din sai a ci gaba da yin huduba din shine wahaya ita huduba din ta zamo musahaba mai abukanta ila azaniha da kiran sallarta wa waqatuha waqatu salati zuhuri in ukhirat qalu li ajli al uzuri fa salliha ila al ghurubi fadri aw turki min haraka'atan lil asri yace wa waqatuha abinda an lokacin ta ita wannan sallah ta juma'a din nan waqatu salati zuhuri lokacin sallar azhar shine annata ma'ana lokacin da kasan kana ana yin sallar azhar to wannan lokacin aka yin sallar juma'a din shine waqatuha lokacin ta ita juma'a waqatu salati al-asr shine lokacin sallar waqatu salati zuhuri lokacin sallar azhar sai yace amma in ukhirat in an ka jinkirta ta li ajali al-uzri saboda dalilin wani uzuri kamar na yaki ko wani abu to yace qalu malamai sun ce in an samu wannan matsala ta wanda ta kawo jinkiri ba a yi ta cikin lokacin ba to fa salliha sai ya ce to ka sallace ta ita wannan sallah ta juma'a din ilal gurubi tun daga nan har zuwa faduwar rana fadri ka san haka ma'ana yana nufin kenan tun daga nan har zuwa faduwar rana duk ana iya yi kenan in uzuri gitta na yaki ko wani abu mai kama da haka wanda ba a samu dama a ta yi sallah ba to shine fa salliha ka sallace ta ilal gurubi zuwa faduwar rana fadri ka san haka sai ya ce au tubki magana ta biyu kenan au tubki raka'atan ko kuma ya zama kawan da raka'a daya lil asri ga sallar la'asar min ha daga gare ta wato ya zamo ya an kai sallar ya zama sallar la'asar za ta samu raka'a daya ba zuwa faduwar rana ba kenan ba ya zama kenan magana ta biyu ne yake kawo muna ya zama ana iya yin sallar ta juma'a din a kammala sannan a samu damar yin raka'a daya kamin rana ta fadi ba za a samu raka'a guda ta la'asar kamin rana ta fadi to sannan ne za a yi amma an haka cewa ba za a samu raka'a daya kamin rana ta fadi ba don a yi sallar la'asar ba to shi kenan sai a zabara kawai a yi sallar azahar ba sai an tsaya juma'a ɗin ba tun da kaga ita juma'a tana da ɗaukar lokaci ko tun daga hudu ba sai an tsaya yi sannan a yi tada sallah ka gani wannan lokaci ne za a ci da yawa amma kaga in sallar azahar din shi to tana yiwa a yi ta a kammala a yi la'asar din kuma rana ba ta faɗi ba to nan shine magana ta biyu din shine yake nufin autuki raka'atan ko ka wanzar da raka'a daya lil asr don yin sallar la'asar min ha daga gare ta yace to fa hadhihi furudu hal muayyana laha tasihu indahum mubayyana bi haka ne sun ce yace fa hadhihi wannan furuduha sune farillanta al muayyana abun ayyanawa dinnan sune wato farillan na juma'a din da yake gaya maka yace kuma tasihu ita sallar juma'a tana inganta biha da waɗanga sharuɗa din indahum mubayyana kuma mubayyana su waɗanga farillan abun bayyanawa ne indahum a wajen su malamai fa sun yi bayanin su sanannu ne a wajen malamai su sani yace wasu nanun laha wa nafilatu thumma mawani'un wa mufsidatu zakaraha iyadun fi qawaidi fasik bihi wa wa bisabili hiktadi yace wasu nanun laha tana da sunnoni ita sallar juma'a wa nafilatu tana da nafilola thumma mawani'u sannan tana da abubuwan da suke hana zuwan ta din wa mufsidatu da abubuwan da suke bata ta shi yasa kaje na faɗa cewa a karatunmu na baya can yan kabishi za a samu cikin bayanin daidai gwargwado shi mana an ɗaya magana a kan watan tun daga ishmawi ɗinku abin da ya shafi watan abubuwan da suke hana zuwa sallar juma'a ɗin duka mun ɗaya magana cikin su ɗin saboda haka an sani kuma ana nafila shi ma sallar nafila in liman kamin liman ya shigo to in ka zo masallaci za ka yin nafila amma idan liman ya shigo yana hudu ba ne to in ka zo ba za ka tsaya nafila ba kawai sai dai ka zauna ne wannan shine haka yake a mazhabar malikiyya sannan kuma in hanzari ne na rashin lahiya wanda ya hana ka zuwa wannan uzuri ne ko kuma watan kai ne kan jinya mara lafiya din wanda gashi ba wani mai kula da shi ya haka to duka dai misali wannan duk ko kuma irin wanda yake kamar irin abin da ya shafi bisa hanya in zaka tawa da akwai barayi wanda za su cutar da kaiya ko kashe ka ko kwace maka dukiya ko kuma ka akwai wani wanda ka binka bashi wanda kuma tsakani da Allah bashin nan ba na almubazzaranci bane na larura ne kuma kai tsakani da Allah ne a baka da abin biyan nashi kuma ka tabbatar da in ka taho zai kame kai zai sa a daure ka ne to shi ma irin wannan don mutum mun ambaci waɗancan hanzurra din waɗanda dalilin su mutum yana iya kin zuwa masallacin juma'a din ba komai sai ya sallah azhar din shikenan kurum to shine yake nufin cewa tana da nafiloli tana summa mawani usan na abubuwan da suke hana ta kuma musidatu da kuma abubuwan da suke bata ta yace su waɗannan abubuwan nan kuma zakaraha iyadun alqadi iyal ya ambace su fi qawaidihi a cikin littafin shi na qawaidud dini to shine yake nufin ya ambace su a cikin wani littafin nashi na qawaiduddin yace fasik bihi ka amintar shi imamu al-qadi yal dinnan wa bi sabili hiqtadi sannan hiqtadi hiqtadi kai koyi sai ka dauko wannan wawan ka ce waqtadi kai koyi bi sabilihi da hanya ta shi imamu al-qadi yal din bisa ga waɗannan bayanai da ya kawo akan abin da ya shafi sallar nan ta juma'a din to muna fatan Allah ya samu dace Allah ya mana jagora kuma muna fatan Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gudanarwa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ganin kuma kamata ya sai mu bashi nan sai in mun dawo don mu yi ita sallar janaza da abbabin ta na gaba domin ya zama mu haɗina ta karatu shi ma a cikin haka ɗaya to muna fatan Allah ya mana jagora albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين